بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من دعوة كان كراتم نموطا ما جاء في قيام رمضان wannan kausi ko wannan baji ko wannan kitabi yana karantar da mu falalan qiyamul laili a cikin watan ramadana حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاء متفرقون يسلي الرجل لنفسه ويسلي الرجل ويسلي, ويسلي الرجل ويسلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله إمام مالك يا رويت wannan hadisi daga ibn shihabin az-zuhri shi ko ibn shahab ya rawaita wannan hadisi wajen urwatu ibn zubair babban malamin madina daga cikin malamin guda bakwai an abdurrahman ibn abdul qari ibn abdin an abdurrahman ibn abdin al qari wato shi ko ya ji wannan hadisi wajen abdurrahman dan abdu al qari mutumin qara annahu qala shine yace kharajtu ma umar ibn al khattab fi ramadan ila al masjid yace wata rana na fito tare da sayyidina Umaru Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a na fito wato shi Abdurrahman ibn Abdin din nan ma'ajin banki ne daga cikin ma'aikatan sayyidina Umaru yakan zo suna hira kasan shugaban gwamnati da ma'ajin banki dole a tattauna sai yace wata rana sai na wuri mu fita to muka fita muna zuwa sai muka zo masallaci annahu qala kharajtu ma umar yace na fito tare da umaru sai na umaru shine farko wanda ya bai na da albashi ina daga cikin abubuwan da ya yi su wanda a zamanin sa aka shirya su sai na abubakar a zamanin sa in kuɗi ya zo lokacin da kuɗin ya zo kamar zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin za a rabawa mutane amma sai na shi ya ajiye kuɗi ana bayarwa lokaci saninne kowanne kuma a bashi albashinsa gwargwadon darajarsa. Abbas shi ya fi kowa albashi, shi ana bashi dirhami a wajen dubu goma sha biyu ake bashi. Ana bashi dirhami ishirin da hudu, dubu ishirin da hudu. matan manzon Allah kowace ana ba ta dubu goma sha biyu to akwai waɗanda ba muhajirai ba daga cikinsu su safiya su su biyu su sai aka ba su dubu shida shida sannan umaru sai suka mayar masu kace karɓi kuɗinka ka ce menene dalili za ka ba ‘yan uwanmu dirhami dubu goma sha biyu biyu muka ba mu dubu shida shida ka ce saboda su muhajirai ne ku ‘yan ƙasa ne’ a'a baka ba su don suna muhajirai ba suna matan manzon Allah ne kuma matansa ne saboda haka ko ka ba mu kamar nasu ko ka rike kuɗinka sai na bar sai ya cika musu dubu goma sha biyu din su guda biyu kuma wanda suka halarci yakin badar a ba su dubu biyar biyar matan su ɗari biyar biyar wanda ba su halarta ba kuma a ba su dubu uku matan su a ba su dubu a ba su ɗari uku uku to a cikin wannan akwai waɗanda ba sararci yakin badar ba ya riskar da su mayakan badar hassan da husaini da waɗansu mutum biyu ya ba su kamar wanda suka ji yakin badar to ana shiru dai amma akwai umaru dan ummu salma da usama ibn zaid ya ba su ba su je badar ba amma ya ba su kamar na mayakan badar sai ƴaƴan su sai na abdullahi bin umar su waɗanne ƴaƴan sahabbai suka tafi suka ce a'a ba mu yarda ba wa'annan ba wanda uban sai fi uban mu dan me za a ba su fiye da yadda aka ba mu kuma ba su yaƙi ba su halarci badar ba yace to Umaru dai dan Ummu Salama na ji ubansa bai fi ubanku ba amma ku kawo min uwar uwarku da fatan uwarsa uwarsa matar manzon Allah ce shi kuma Usamatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masoyinsa ne dan masoyinsa ne Zaidu dan bareransa dan baiwarsa to Ummu Aimana kowanku ya kawo kamar waɗannan a bashi to haka dai ya rabar da amma sai na ya ba sai na Abubakar shawara a yi haka din sana baka yace ni ba ruwana zan raba mutane daidai daidai daidai yace ni kam inda ni ne wallahi wanda ya tsaya ya yaki manzon Allah da wanda ya tsaya ya taimaki manzon Allah yaki wannan ko sai da ya ga ba ba dama sai an dawo ami manzon Allah tukuna ya dawo ya bi shi ina zan raba ba zan ba zan ba su daidai ba sana baka yace wannan ko falala ne Allah ne ya ba su imanin da wuri ya jinkirta waɗannan imanin da ƙarshe in ya ga daman yin jinshan lahira ya fifita su amma ni dai wajen albashi ba zan fifita wani ba ce to ni dai لا لا لا أسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتله bazan hada bazan daidaita rabon wanda ya taimaki manzo Allah yaki da wanda ya yaki manzo Allah wajen rabo ba to shi mai baitul malin nan ɗaya daga cikin ma'aikatan baitul malin shine wannan ibnu abdin abdurrahman ibnu abdin alqari yace na fito tare da sai na umaru fi ramadana cikin watan ramadana muka je masallaci fa'izan nan da nan sai muka tar da mutane auza'un kashi-kashi mutafarriquna daban-daban cikin masallaci yusalli rajul nafsi sai ga wani yana sallah can shi kadai yusalli rajul wa yusalli bi salatihi ras sai ga wani yana sallah akwai mutum tara tare da shi ko takwas ko bakwai ko shida wato rahat abin da ya wuce abin da ya fi biyu bai kai goma shine rahat wato mutum daga tara yi kasa zuwa uku shine rahadu sai ka samu wani yana sallah mutum tara suna bin sa mutum takwas suna bin sa mutum bakwai suna bin sa biyar shida haka dai fa qala umar sai umar yace wallahi inni la arani ni dai na abinda na gani law jama'atu da dai na tara haula'i ala qari'in wahid in tara su akan makaranci guda ɗaya zai musu limami ai jam'i ai tarawi lakana amsala ni ina a gani na haka yin haka yafi fa jama'ahum sai ya tara su ala ubay ibn ka'bin ya tara su akan malamin nan malamin Qur'ani nan Ubay ibn Ka'b masanin Qur'ani sannan Umar ma idan karatu ako wata rana yana karatu sai wani yace ba haka bane sannan Umar dai yana karatu sai wani yace ba haka bane shi ba haka yaji manzo Allah yana karanta wurin ba to da aka kai wajen karatu in ce to aje a tambayi Ubay ibn Ka'b naka ne daidai ko nawa ne daidai da aka tambayi Ubay sai yace na wannan mutumin shine daidai sai na Umar sai ya dawo kan nasa din saboda yarda da shi fa jama'ahum sai ya tara su ala ubay ibn ka'b akan ubay ibn ka'b qala sai abdurrahman dan abdin yace thumma kharajtu wataran sai na fito ma'ahu tare da sayyidina umaru lailatan ukhra wani daren daban muka je masallacin har yanzu in ji majin bankin sa din wannan su salluna bi salati qari'ihim duk mutane an yi sahu sahu ana sauraron karatun limamin nan makarancin sunan mai musulmanci duk gaba ke sun zama jama'a guda ɗaya suna sallah a bayan mutum ɗaya fa qala umaru sai umaru ce ni'matul bid'atu hadhihi haba ma dalla da wannan bid'a da na shirya ma dalla da wannan bid'a da na shirya wallati tanamuna anha afdal min allati taqumuna yace wadda kuke bacci ku batta ita tafi akan wannan wanda kuke kuke kuke kuke tsayawa kuke kiyamun kiyamun laili abin da yake nufi akhiran laili wato mutane da farko sukan yi sallah ne tun daga bayan sallar isha'i kaɗan sukan yi nafilfilin su sai su yi bacci to sai yace haka din ya fi akan yadda suke yi da
ya gaya masa ɗaya bai haƙura ne kawai ɗaya a kan gina ko kuma ya dai ci gaba da ainihin nuna masa ainihin wannan kai.
Shin limami idan yana karatu yana kure akan gaya masa waje ɗaya idan ya yi sai a rika gaggaya jama'a liman fa yana kure wuri kaza mutane sun gaya masa har yanzu ya ki bari to ko jama'a za a sa waɗansu dattawa ne su kira shi waje ɗaya su gaya masa kai in ya gagare kai ɗaya don wannan jama'a sun taru sun gaya masa ya ki to sai a tuɗe sai da in harshensa ba zai iya ba in harshensa ba zai iya ba dai shikenan sai a bi shi haka ɗin sai dai in abin da yake ɓata min fatiha ne abin da yake ɓata in fatiha ne bannan ko wanda yake wanda zai cuci sallah ne to wannan sai a amma an ce ba ajami misalin ajamawan indiya ba su iya faɗin ba ba sadi mai ɗan nan wanda nan ƙasar muke kiranta waɗansu musu kirata la walan lalin gairil magalubi alaihim walan lalin waɗansu kirata ba gairil magalubi alaihim walan balin waɗansu su kirata wani abuwa kira gairil magalubi alaihim walan rawalin to irin waɗannan indiyawa su ko ba haka suke faɗa su ghairil maghdubi alaihim wala zallin za suke kiran ta kace in ba ajame ne in an yi sallah bayan sa tayi in ba ajame ne in an yi sallah bayan sa tayi amma da zai yiwu a rika koya masa har ya iya in ba zai iya ba shikenan sallah tayi amma in wani canjin karatu ne a cikin fatiha to sallah ta kan baci da bacin fatiha amma sauran kurakurai wanda ba fatiha ba a cikin sura in ba ba su canja ma'ana ba sun fidda ma'anar daga cikin qur'ani ba to ba ta ba ta hana sallah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an rawaito wani hadisin da yake cewa inna sina bilalin inda Allah shinun sin din nan da bilal yake faɗi a wurin Allah shin mai ruwa ne yakan ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi ba habashi ne ba ba larabe bane to ashhadu kaga ashhadu ake so a faɗi a wani wuri ko akwai hadisin da ke ta idza qara al-lahinu aw kana ajamiyan rafa'ahu al-malaku ala ma huwa alayh idan mai karatu da lahani yayi karatu ko ku ya zamba ajami to mala'ika mai daukan minute na karatu akai wajen inda ake karban lada yakan dauke shi daidai ba tare da banna ba حدثني مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على الإثي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر آه إمام مالك يا رويت وانا حديثي وجم محمد dan Yusuf shi ko ya rawaita wannan hadisi wajen Assa ibn Yazid shi ko ya ce Assa ibn Yazid ne yace amara Umaru Umar ibn Khattab sarkin musulmi Umaru yayi umur ya umurci Ubay ibn Ka'ab Ubay dan Ka'ab da Tamim an ya kuma linnasi siwa mutane qiyamul layli bi ida ashara raka'a wato siwa mutane qiyamul layli da raka'a da raka'a goma sha biyu wato wannan ya raka'a goma sha biyu da raka'a goma sha ɗaya wato a yi raka'a ishirin kenan wannan ya raka'a goma ya fita wannan ko ya kama ya raka'a goma sha ɗaya wato an yi raka'a ishirin kenan tare da witiri wa kana qari'u amma fa tsaya ka ji karatun fa ba alamtar ne da li'ilafi da araitan ladhi da inna atsina zuwa ƙarshe ba a'a wa kana qari'u yaqra'u bil mi'in shi fa malamin limamin da surori masu ɗari ɗari ke karantawa surori masu ɗari ɗari su ne baƙara da ali imrana da nisa da ma'ida da lan'am da la'araf da tauba da yunus da yunus da hud da yusuf da nahal da isra da kahaf da taha da lambiya su ne waɗannan suna kira su ni'il da shu'ara surori masu ɗari ɗari banda surar da bata kai ɗari ba kamar sura adi kamar su lamfali kamar su maryam mai cikin da tara ba irin su ba wato surori masu aya ɗari ɗari zuwa sama da su yake mana karatu a samu raka ashirin da ɗaya ɗin hatta kunna na atamidu alal isiyi yace ai wato sallar kamun ta ƙare wanda suka yi shekaru daga cikinmu sai sun haɗa da tokara sanda sai an dogara sanda min tsulil qiyami saboda tsawon tsayuwa wa ma kunna nan sarifu kaga lokacin da muke dawowa daga sallar nan kuwa ai ba za mu biyo mu dawo daga sallan nan ba illa fi furu'il fajr a wata riwaya fi buzuril fajr sai kusan lokacin da alfajir zai keto wato har su sun dare kenan suna yi har saura saura awa biyu rana ta fito shine buzurul fajr don alfajir yana ketowa saura awa daya saura awa daya rana ta fito waɗansu masu kirdado sun ce saura awa ɗaya da kwata rana ta fito shine alfajir idan dai saura awa ɗaya ne kawai rana ta fito to alfajir ya ya ya yi kenan mai cin abinci in zai sahur ya dena waɗansu ma sun ce a'a wato saura awa ɗaya da minti ishirin ya kamata mutum ya dena cin abinci to a wancan mako mun yi magana akan maganan bidi'an nan ta na umaru da ya kafa ta jawo mana maganan bidi'o'i wanda malamai suka kasa kashi biyar bidi'a wajiba da bidi'a mustahabbi da bidi'a makaruhi da bid'a haramun da bid'a mubahi muka yi maganganu har muka iso kan maganan zuwa haji dole yanzu sai an aikata wasu bid'o'i wanda suke ja'izai alhali ko bid'an da ta da, da, wajibi ba zai yi ba sai an yi ta wannan bid'a ta zan wajibi har ma muka jawo maganan zuba kuɗi a banki muka ga muka yi maganan shi banki wurin aikin riba ne kuma dole ne yanzu sai an haɗa da banki ake zuwa haji aikin riba ko haramun ne ko da yake shi musulunci duk larurar da ba ta da mafita inda ta samu musulmi to yayi masa mafita wani tsoron gaira bagin wala adin fala ismu alai wani tsoron gaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim to wannan ya kawo abinda zai fadakar da musulmi su gane yadda addini yake man sanna sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta sunna mai kyau falau ajrani yana da lada biyu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan wasu abubuwa za a fare su daga bayansa wanda ba shi ya shirya su ba amma za su kawo alheri to duk wanda ya shirya wannan hanya ta kawo alheri to za a bashi ladan alherin da ya faru kuma duk wanda ya kwaikwaye shi wannan hanya a cikin wannan hanya za a bashi ladan ladan aikinsa to a cikin wannan kuma a koma a duba magana na wallahi huwa khairu ita bid'a in an yi ta in dai alheri zai faru to lallai a yi ta to irin zamanin da ake ciki akwai wani hadisin da yake cewa karshen zamani zai zo ba wanda zai saura wanda bai ciri ba ba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yaya zai yi haka ya rasulullahi kowa sai ya ciri ba bayan ka ce mana riba kuwa cin riba dirhami daya ya fi zina da uwa muni yace zamani zai zo karshen zamani ba wanda zai saura wanda bai ciri ba ba yakunu katiban aw shahidan zai zama rubutun riba ko ya zama mai shaidar cinikin riba to gashi yanzu ya zama ba wani wanda zai ci abinci a yau wanda bai ce wani abu na riba ba a kasashen duniya domin kuɗin in ka ɗauko su naka nema albashi a cikin banki daga banki ya fito kuma ka san abin da ake tarawa a banki ka ga riba kenan to in an sayo maka abinci daga kasar waje ne ma da kuɗin bankin aka sayo sai aka ce to ya rasulullah waɗannan mutanen ƙarshen zamani me zai amfane su a wannan lokaci yake lallai kan wannan lokacin sallarsu ta cuɗanya da riya hajjinsu ya cuɗanya da riya azuminsu ya cuɗanya da riya abincinsu ya cuɗanya da riba kace ta ya rasula me zai amfane su kenan yace abin da zai amfane sai la ilaha illallah sun yawan faɗin la ilaha illallah domin ta la ilaha la ta tuku shazatan wala fas ita la ilaha ba ta barin zunubi kowane iri kafiri ma ya zo ya faɗa ya zama musulmi balle mai laifuka kafiri ma ya zo ya faɗa ya zama musulmi balle mai laifuka yace la ilaha illallah shine shine zai amfani a wannan zamani yasa kaga Allah da rahamarsa a wannan zamani ya jarre mutane da yawan faɗi la ilaha illallah da saboda abin da annabi ya faɗi saboda haka in kaga mutane sun taru suna la ilaha illallah in wani ya ce maka bid'a ka tambaye shi ka ce menene bid'a cikin wannan a'udhu billahi min kace wannan in dai dariqa ce kike kiranta bid'a wallahi yadda sahabbai suka san dariqa sun fi sanin ta wato ma'ananta akan gidan annabi na yanzu da masallacinsa na yanzu da ka'aba da, da, haramin makka na yanzu da makka da madinan yanzu wallahi sahabbai sun fi sanin dariqa ta tijjaniya ko kadiriya akan makka da madina yanzu da za ka tar da sahabbai ya zama tafiya suka yi suka yi shekara dubu da ɗarurukan nan ba su dawo ba yanzu a dawo da su da hankalin su irin na duniya ba hankali irin na lahira ba a ce da Allah ku saurari wani abu wanda aka ce mana annabin da kuka yi zamani ne ya kawo mana abin ku saurara ku ji a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai wallahi shine mun san shi bismillahir rahmanir rahim sai wallahi annabi ne ya kawo mun san shi a karanta fatiha hakkar ce wallahi mun san shi sannan a istighfari ko astaghfirullah ko astaghfirullah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wallahi annabi ya faɗa yace mu yi wannan a karanta salatin annabi ko da siga ta bambanta ce wannan kam sigar ba mu santa ba amma dai salatin annabi ne kuma larabci ne mai kyau subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahi qur'ani ne annabi ne karanta da mu shi la ilaha illallah wallahi qur'an annabi ne yace wanda bai faɗi wannan ba musulmi bane wanda ya faɗi wannan shine musulmi wanda kuma ƙarshen maganarsa da wannan kalma ya samu babban rabo wallahi haka yake kaga wannan shi ɗari kuma masu ɗari ko wani abu ne daban na ce ina ce wannan abubuwan su ne ɗariƙan mai ɗariƙa ko kowane abu daban to wallahi yanzu za ka ɗauko sahabbai ka kai su madina ka nuna musu garin ka nuna musu masallaci ba za su gane ba wallahi ce in sun ga lantarki ce meye wannan in sun ga kwaltar ce meye wannan in sun ga titi ce meye wannan in sun ga an fasa wuri fili ce meye wannan in sun ga nim an kakkafa itatu meye wannan in sun leƙa masallacin ba abin da suka ne cikinsa masallacin annabi ba abin da sahabbai suka sani cikinsa yanzu komi darduman ne al'amudin ne ginshikan ne ƙubbobin ne gidan ne ba abin da za su iya gane ta wannan gidan annabi ne babu su amma kuma gidan annabi ne wallahi wannan gidan annabi ne amma kuma masallacin ne wallahi domin ya ce la yumtad da masjidi hadha ila sana'a la kana masjidi masallacin na da za a ta rushewa ana karawa har ya kai yaman masallaci na ne duk inda kai sallah masallaci na kai sallah to sahabbai ba za su iya gane wannan masallacin zina annabi ne duk abinda za su duba ya ba su musamman katon agogon nan da yake cikin masallacin da lantarkan nan da da kubbobi da abubuwa to sannan ka koma da su makka ka ce su duba harami ba abinda za su gane banda ka'aba ita kadai ita kadai za su gane amma sauran gine-ginen nan da filin nan duk ba za su gane ba su yawo a makkan ba inda za su gane kuma makan bace falalan da aka bayyana maka zai tashi ne don maka ta canza to a kai safa da marwa ba inda za su gane me wannan gini wannan shine safa da marwa wannan ba safa da marwa ba safa da wannan muka sani bane ga rami suna gudu yanzu ko gashi an dade ana yi sama da ƙasa a kai su wurin jifa ba su gane komai ba wurin jifa wurin jifan shedan ana yi sama da ƙasa ba wurin bane a kai su arafa ake ragam wahid ragam tunai ragam talata ragam arba ragam khamsa namba na ɗaya na biyu a kowane titi akwai namban sa namba na ɗaya na biyu kaza kaza kuburi na kaza kuburi na ba inda za su gane arfa duk ba inda za su gane muzdalifa ba inda za su gane mina ba inda za su gane ko wurin ne ko wurin bane to wallahi yadda ɗariƙu suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi gidansa da masallacinsa bai kai haka ba domin a'udhu billahi da yan ɗariƙa suke faɗi ita ce annabi ya faɗi bismillahin da ya faɗi ita aka faɗi ba canja ba fatir da ya faɗi ita ake faɗi ba canja ba istighfarin da yake faɗi shi ake faɗi ba canja ba subhan rabbika rabbil izzati da yake faɗi shi ake faɗi ba canja ba la ilaha illallah da ya kawo ba a canja ba amma waɗannan wurare gashi an canja su amma ba a canja hukuncin su hukuncin yana nan daren ba abin da ya canja makkan ita ce makkan da annabi ya bada falalanta madinan ita ce madinan da annabi ya bada falalanta haka mina din haka muzdalifa din haka arfa din wuraren sun canja amma hukuncin bai canja ba saboda haka idan mutum ya faɗi bidi'a ka tambaye shi kai malami ne in kai malami ne kai mana bayanin bidi'a in kai ba malami ne kai shiru haramun ne jahili ya bayani cikin addini shi jahili aikinsa in ji Allah in ji annabi in ji malamai abinda malamai suka koya masa yayi yayi amma ba magana ba abinda malamai suka koya masa yayi ya rike yayi shine nasa sana'ar da ya koya kuma yayi tai amma magana cikin addini ya bar malamai القرآن يقول ولا تكف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مسؤولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ina daga cikin kyawun musuluncin mutum duk abin da bai dame shi ba ya bari tun da kai ba malami ba yin magana cikin addini ya dame ka a kai yin ibada ne ya dame ka ka kama ibada ka kai tai magana cikin addini ka bar malamai sana abin to wannan shine abubuwan da muke faɗi akan bid'a kaga dai bid'a ta kama qur'ani an masa ƴaƴa an masa wasali ta kama ta kama haramin makka an rushe an zaki ginawa an tona rami an gina bid'a ta kama masallacin manzon Allah an rushe an gina bid'a ta kama arfa bid'a ta kama muzdalifa bid'a ta kama wurin jifa bid'a ta kama mina amma duk bid'o'i ba su canja komai cikin wannan hukunci ba domin dama shi addinin wasa'il ne da maqasid hawa biyu ne akwai wasa'il akwai maqasid wasa'il suna canjawa amma maqasid ba sa canjawa ma'anansa wani abu na addinin zai zo ne a gina shi akan fandish baya motsi wani ko za a tsora shi akan taya ya rika tafiya tare da zamani to wanda yake aka tsora shi akan taya wasa'il din nan to zai tafi tare da zamani duk wanda yake a tsaya to ya cuci addinin shi ko wannan mai fandisho duk wanda yake a tura shi yayi gaba yana so ya rushe addini ne to duk wannan ba zai sanu ba sai wajen malamai waɗanda suka bi malamai ba malaman da suka tsinci karatu a titi ba حدثني مالك wannan hadisi مالك ya karɓe shi wajen Muhammad dan Yusuf shi ko ya karba sai zan aje karatun anan kenan wanda dama mun mun zo wajen ma kunna nan sarifu ko illa fi buzugil fajr ba za mu dawo daga sallan tarawihi ba sai kusan fitowan alfajr to za mu aje karatun mu anan sai makon gaba insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم